صلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to mun gama game da zakka ko daga zakka sai hajji shine rukuni na biyar da cikin rukunin musulunci ce babun fil hajji wal umrati babi game da hajji bayani game da hukunce-hukuncen hajji da umra hajji ga lugar larabci yana da ma'ana alƙasdu nufi hajji ila kaza ai ƙasa da ila kaza ya nufaci kaza amma ga shari'a ga istilahi hajji wata ibada ce da Allah tabaraka wata Allah ya farlanta wadda ana harama da dawafi da sa'ayi da sauran ayyuka gare ta shine hajji umra kuma ga lugar larabci abinda an ma'ana umra ziyara ziyara wani ya ziyarci wani sai a ce wani ya yi umra ga wani to amma ga ga istilahi umra ita ma ibada ce kamar aikin hajji wadda tana da harama da dawafi da sa'ayi To, hajji shine rukuni na biyar daga cikin rukunan musulunci kamar yadda ya zo cikin hadisai. Annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Buniyar Islamu ala khamsin an gina musulunci akan abubuwa guda biyar. Shahadati Allah ilaha illallah tabbatar da babu abin bauta da gaskiya sai Allah. wa anna muhammadar rasulullah da kuma tabbatar da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wa iqamis salati da tsayar da sallah mun yi bayanin sallah wa ita'iz zakati da bayar da zakka mun yi bayanin zakka wa saumin ramadana da azumin watan ramadana shi ma mun yi bayani game da azumi sai ya ce wa hajji baitullahi alharami liman istada ilaihi sabila da ziyarar ɗakin Allah mai alfarma ga wanda ya samu tafarki zuwa gare shi. A gani haddisai da yawa sun yi magana game da hajji. Haka ƙur'ani, tabaraka wata Allah ya ce, wa'adhin fin nasu bil hajji, ya tuka rijalan wa'ala kulle damirin ya tina min kulle fajjin a meƙin. Wa'adhin fin nasu kayi kuwa cikin mutane. bilhajji game da hajji ka yi shela mutane su taho a ta aikin hajji ya tuna rijalan za su zo wasu ƙasa wa ala kulli damirin wasu kuma akan kowane mai sauri shine raƙumi wasu ƙasa wasu bisa ga abin hawa ya tuna za su zo min kulle fajin daga kowace hanya a miƙin mai nisa wasu su taso da kusa wasu da nesa a zo liyashhadu manafi Allah domin su halarci abubuwan amfani gare su hajji yana dauke da manafi kamar yadda Qur'ani ya nuna da na duniya da na addini hakan ga kuma tabaraka wa ta'ala yana cewa walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ganiyun 'anil alamin hajjul baiti ziyarar ɗakin Allah walillahi ya tabbata ga Allah Allah nasa akan mutane ma'ana Allah ya azama mutane bayi ne ziyarar ɗaki ne hajjin ɗaki ne minista da ilayya sabila amma ga wanda ya samu tafarki zuwa gare shi wanda Allah ya ba iko za mu ji menene sabil ɗin sai cewa man kafara amma wanda ya butulce Allah ya bashi tafarkin zuwa amma ya ƙi zuwa ya yi butulci to kakku damu fa inna allaha ganiyun anil alamin Allah wadatacce ne ga talakai bai cuta ma Allah da komai ba kai ne ya cuta ma don fallalar da aka samu shi ya rasa ta fa haka sannan ijma'i ya kullu akan farlancin aikin haji to yace babun fil hajji wal umrati babi game da bayani game da hukunce hukuncen haji da umra wa hajji baitullahi al harami hajjin ɗakin Allah mai alfarma da an makka duk duniya ba inda ake hajji illa makka don can ɗaya ɗakin da an ka yadda a yi ɗawafi gare can ɗaya aka sa a yi can ɗaya adda arafa da sauran abubuwa hajjin ɗakin Allah mai alfarma allazi bi bakkata wanda abbakka alaikum assalam bakka bilba'i suna ne na makka ko ka ce makka ko ka ce bakka hmm? bakka wace aya Allah ya magana bakka hmm? bakka akwai inda ya zo bakka cikin ƙura'ani wace aya ce ga ta can bakka to ku tuno ta ayar da Allah ya kira maka bakka bakka mai durƙusarwa shine bakka sun miyar bakka li'annaha ta bukku a naƙal jababira an kira maka bakka saboda tana murƙushe tana dakusar da wuyoyin kafirai duk wani kafiri da ya taso mata kamar masu giwa da sun ka taso mata ai kaga Allah ya lankwashe su to shi yasa ake kiranta ko kace bakka ko kace makka to ziyar hajjin ɗakin Allah mai alfarma allazi bi bakkata wanda an makka faridatun farilla ne sai ya fara da hukunci me hukuncin hajji yace farilla ne ala kulli man istata'a ilai ila zalika sabila akan duk wanda ya samu sabilan tafarki ila zalika zuwa ga haka ba farilla ne akan kowa ba a'a inna awwala baitin wudi'a lin-nasi allazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina madalla inna awwala baitin lalle ɗakin farko wuda allin nasu da an ka sanya ma mutane nan duniya ɗaki na farko da an ka fara ginawa duniya allazi bi bakkata shine ɗakin da abakka kaga sai Allah kira ta bakka maimakon makka kana iya cewa makka kana iya cewa bakka to mu tafi to ya ce hajjin ɗakin Allah mai alfarma wanda an maka faridatun farilla ne ala kulli akan duk wanda istada a manista da ya samu sabilan tafarki ila zalika zuwa ga wannan farilla ne kaga meye matsayin hajji farilla ne ba ma farilla ba rukuni ne guda daga cikin rukunan musulunci guda biyar minal musulmi ne da cikin musulmi akan wa Allah ya farlanta shi akan musulmi ashe wannan ya nuna kahiri ko ya ta hajji baya da lada kun ba hajji ɗaya ba duk ibada da kafiri ya baya da lada don sharaɗin karɓar ibada musulunci wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati min al khasirin wa man yabtagi ghayra al islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin duk waɗannan ayoyin suna nuna duk wanda ba musulmi ba amsa aiki da cikin musulmi al ahrari yaya bawa ko ya ta aikin hajji zai samu lada amma bai dauke mai farali baran da duk ya samu yanci to sai ya sake komawa yayi hajji na musulunci ya dauke farali albaligina baligai yara ƙanana su ma kaga ba mukallafai na ba takalifi bai hausa ba yaro ƙarami ko ya in ya zo yayi aikin hajji Allah zai rubuta mai lada amma kun bai ɗauke mai fadali ba in ya kai shekarun balaga in ya balaga to sai ya koma yayi hajji na musulunci hmm? kaga kowane irin ibada me matsayin sallah ga yaro mun yi cikin littafin ga tun suna 'yan shekara bakwai a fara umarninsu da sallah in sun haka goma ba su yi a rinka bugonsu don mi domin su saba da ita amma ba don tana farilla ba su saba da ita kahin su balaga ta zan farilla gare su domin balaga na nan ta gare su ba mun yoshi ba cikin wannan littafin risala kaga ashe sallah ba farilla ba ce ga yaro allal istihbabi an ka ce ya umarce su da yi to yanzu da sallah da azumi da hajji duk ba farilla na ba amma ita zakka farilla ta gare su da yana amsa kuɗi babu lauje cikin naɗi da sallah da azumi da hajji duka ittifaƙan ba farilla ba ne sai ga mukallafi sai ga baligi sai wanda ya balaga amma ita zakka to yaro ko jariri na inda yana da dukiya kuma ta kai nisabi a hidda mai zakka nan ya zan makallafi tun da kuɗi aka amsa a basu a gani shi yasa zance mafi inganci zakka ba farilla ba ce sai ga baligi ba wani aiki da Allah ya kallafa ma yaro ƙarami wanda bai balaga ba lokacin takalifi bayan an balaga kamar yadda ba wani aiki da Allah ya azama mahaukaci wanda bai bisa hankalin kai ne sai ya dawo ma hankalin kai ne to ya ce al'ahara da ‘ya'ya kenan bawa ko da ya yi aikin hajji za a rubuta mai lada amma bai ɗauke mai fara libaran da ya samu ‘yanci sai ya koma ya koma wani albaligi na baligai maratan shuɗi guda fi umarhi ga rayuwarsa da zaran mutum ya cika waɗannan sharaɗa gashi musulmi gashi baligi gashi ɗa ba ya zama kallafi ba in yatta ya yi hajji sau guda ya ɗauki farali in ya yi zama ne bai sake koma maka bai da laifi wurin Allah bai da laifi amma akwai hadisai waɗanda sun ka nuna an so kaga ba dole ba an so aƙalla shekara biyar duk ka kai aikin hajji shekara biyar da in baka iya zuwa shekara duk amma dai da ka yi zaman ka bayan ka ɗauke farali baka koma baka da laifi wurin Allah muna tare wasabil to can da Allah ya ce walillahi alan nasi hajjul baiti man istada alayya sabila hajjin ɗakin Allah ya tabbata ga Allah akan mutane Allah ya farlanta shi akan mutane wanda ya samu sabil menene sabil din da Allah ya ambata nan ma mai risala ya ce farilla ne ala kulli man istada ila zalika sabila ko akan duk wanda ya samu tafarki zuwa ga haka to menene sabil din menene tafarkin sai ya ce abinda a tafarkin a ɗari sabila hanya sakakkiya wadda babu tsoro babu tashin hankali gare ta hanya zuwa maka lafiya lau babu yan hashi da makami babu kidnappers babu duwani abu wazzadu da kuma guzuri almuballigu ila makka mai kai ka makka makasudi dai ka taika yau dawowa ba dole ta ba kana iya zaman nan ka can ko ka dawo sudan ka sarkahe ka yi zaman nan ka to kaga ba a ce guzuri mai kai ka ya mai sheka ba a'a ya zan kana da guzuri wanda haka ka makka ina fatar kun fahimta wal quwwatu da kuma karfi alal wusuli ila makka akan saduwa kana da karfin da hake saduwa da makka kaga karfi na lafiya kenan ko kana da lafiya don koda kana da guzurin hanya lafiya lau in baka da lafiya kaga har yanzu dai tafiya babu ta gare ka da kuma ƙarfi akan saduwa zuwa maka in ma rakiban ko haye akan abin hawa aw rajulan ko ko tafi ƙasa ma asihatul badan tare da lafiyar jiki lafiya lau kake kaga can ƙarfi kenan sai a ce tsufa kamar wadda ta koka ma annabi sallallahu alaihi wasallam ubanta ya farlancin hajji ya riske ubanta amma ya tsuha daidai da bisa abin hawa an ka aza shi bai iya zama saboda tsuha ina iya mai hajji annabi ya ce ke mai hajji mana ina fatar kun fahimta ba mun shi ba shekaran jiya to cikin mina cikin abu dawuda ko to to yace wal quwwatu alal wasuli ila makka da kuma karfi akan saduwa zuwa makka in ma rakiban ko haye akan abin hawa aurajilan ko ko tafi ƙasa ya halatta a hawa abin hawa a taimakka ya halatta a tai ƙasa masu iya zuwa ƙasa ma hatil badani tare da lafiyar jiki to waɗannan abubuwan da ya kawo su ne fassarar sabil ɗin da Allah ya ambata na farko a ɗariƙo sabila na biyu azzadu almuballigu ila makka na uku alquwwatu alal usul ila makka in ma rakiban aura jilan na hudu sihatil badani kaga abubuwan guda hudu su ake fassara asabil da su menene sabil din da Allah ya ambata sai ka kawo su ina fatar kun fahimta wa inna ma abin sani kawai yumar ana umurni shi wanda zai na aikin hajji an yi hurima shi ya harrama min almiqati daga miqati mutanen kowane yankin ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu su miƙati muna da yanki hudu gabas da yamma kudu da arewa to annabi ya sami miƙati guda biyar mutanen gabas ga nasu mutanen kudu ga nasu mutanen arewa ga nasu mutane yamma ga nasu to nan inda yaka magana nan madina su ma ga nasu miƙaci guda biyar annabi sallallahu alaihi wasallama ya ayyana mun yi miƙaci ga karatun abu dawuda ko da kuma ga izziya to shi ne ya ce ana umarnin wanda zai na aikin hajji ko umra an yi hurima shi harama min almiƙaci daga miƙaci kenan akwai miƙati wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa miƙatin ya kasu kashi biyu akwai miƙati na zamani akwai miƙati na wuri to shi mai risala bai magana miƙati na zamani ba lokacin da ake harama da hajji wata uku ne shawwal zulqa'da da zulhijja su ne miƙatun zamaniyan miƙati na lokacin da ake harrama da hajji sannan sai miƙati na wuri su zai magana game da su yanzu wuraren da annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa mutanen wannan yanki su ya harrama ko sai ya ce wa miƙatu ahalin sham miƙatin mutanen sham wa misira da mutanen masar wal magarib da mutanen magariba irin morocco irin najeriya waɗanda a yammacin duniya kaga mu yamma muke ga can Madina inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana to inda an miƙacin su aljuhufa wani kauye da ake kira juhufa da juhufa sunan kauye ne to dada ko da Annabi yayi hijira ya tafi Madina yana nan gab da tafkin Bahar Maliya da ya tafi Madina Madina Allah ya jarabci garin da rashin lafiyoyi babu wani sahabi ne da ya yi hijira da bai yi rashin lafiya ba sai annabi ya addu'a Allah ka kwashe rashin lafiya ga ta Madina ka kai ta can Jihufa don haka sai an ka ɗauke rashin lafiyar Madina an ka mai su a Jihufa sai mutane sun kai ta mutuwa sun kai ta mutuwa sababiyar rashin lafiyoyin ƙarshe kuma Bahar Male yana nan yau gobe yau gobe har Bahar Male ya canye garin don haka yanzu babu Jihufa da ƙauyena amma yanzu babu shi yana cikin ruwa ina fatar kun fahimta to to kaga yanzu iyaka inda yake to sai a dauranta ina a daura da wurin nan inda ba cikin ruwa ba to kaga can da wurin da Saudi Airlines da Egypt Air su da a jiragen musulmi sanda suna jigilar alhazai to in sun ka tasamma kamar in sun ka dauki alhazan Najeriya sai a ce to ku shirya saura minti 30 akai miƙati saura minti 20 akai miƙati saura minti goma sha biyar a kai miƙaci saura minti goma a kai miƙaci saura minti biyar a kai miƙaci da an kai miƙaci sai a ce to an kai miƙaci don mai harama sai ya harama amma yanzu haɗin haka nan baya da wani amfani ya zallagau tun da dama na ana harama ne bayan an sa zannan harama to nan babu wanda ya tai da zannan harama tun da kada huma yana nan ne yanga al'ada ta riga ta kashe mutanen ƙasar gaba kowa ya diba duk littafin da ya zo da yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya haji duk littafin hadisai ku diba na kowane bangare duk littafin da ya zo da sifa hajjin annabi ya nuna tun madina annabi sallallahu madina dai ba miƙati ba ce ko sai ka ta garin madina wajen mil shidda can zulhulaifa take can miƙati yake to tun madina annabi ya yi wanka na sanya harama yasa zanna ne na harama da madina sannan ya tafi miƙati da su ba sai da ya zo miƙati sannan ya yi wanka ya sa zanna harama ba amma yau kana haka nan ka ɗauko makanka ji dali abinda ya kamata tun da yanzu miƙatin muna cikin ruwa sai a shirya da jirage yan an haka sai su haɗi dan nan duk wanda an ka kira sai ya yi wanka ya sa zanna ne na harama a ta airport mutanen pakistan da sauran ƙasashen da na waye sun kasan addini haka nan suka yi ai duk wanda ya sauko cikin jirgi da tuwahi ne na harama yake saukowa su da gida suke harama in sun haka miƙati tun da jirgin nasu in ya ɗauko su ba tsayi ya kai miƙati ba ko tsayi ya kai ba tsayi ya kai ba da an kawo miƙati faɗa musu ɗaya akai sai ce labbaik allahumma hajjan shikenan sai a ci gaba da talbiya cikin jirgi can da an kasa mu ko nan kadahumanci yayi muna yawa da munahucci munahuccin ya kai har ga addini da an nada kwamitin aikin hajji an fara aikin hajji magana farkon da za ta fara hitowa to duk mallami kai ya wuce malikiya a tsaya ga malikiya me ya fike me an manuhasu cewa tsaya ga malikiya saboda sun san akwai hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to su abba a son a kawo tsaya ga malikiya tsaya ga malikiya shi yan an ka taiga shafi'iya shafi'iya bata ce to don me baka bari a ɗebo wani abu na shafi'iya tunda an yadda da malikiya da shafi'iya da hambaliya da hanafiya an yadda duk shari'a ne to don me aka tarewa shari'a guda hudu an ce ka tsaya ga guda ka yi waci da uku ba a yi ma hasara ba duk an yadda duk an yadda mallaman nan akan shari'a suke kuma mallamai ne na Allah to don me aka ce ka tsaya guda ka yi waci da uku kaga manuha akwai kadahumanci da munahucci ya shiga in dai an yadda dun na kwarai na to a bar shi buɗe mana sannan wa aiko ma maliki da aka cewa dole ka tsaya sai wa da malikiyar ce da almajirai ne to sannan ba hajji ba hajji ba irin na maliki an kace ba irin na manzon Allah cewa ku zu anni mana duk wata gaba da annabi ya aikata wurin aikin hajji sai ya juye ce musa bai ku zu anni mana sakakum fa inni la adri la alli la ahujju ba da ami hadi ku rike ba dodon hajjin ku daga ban sani ba kila daga wagga shekara ba ni sake dawowa hajji kuma haka an kai don haka hajji irin haka sallah sallu kamar aitumuni usalli haka manzon Allah ya ce irin ta manzo Allah amma komai sai a ce a tsaya ga malikiya a tsaya ga malikiya shin sauran mazhabobin batattuna da aka gudun mutane su rike su kaga kadahumanci da munahunci ya shiga to shi na kaga sai a wayar da kan alhazai dan nan alhazai su yi wankan da an kira to sai da an kira alhazai mutanen tureti da mutanen sabon birni su haɗu airport to da can sai su kowa yi wanka ya sa zanna ne na harama sai a shiga jirgi ya an ka shiga jirgi ana kai miƙati cikin ruwa faɗi ɗaya aka yi an kawo miƙati sai kowa ya talbi sai kowa ya harama sai a ci gaba ko da aka shida bis jidda talbiya ɗaya aka yi har yau ba a bar jidali mallamai sun yi zama miyansu ya ƙari game shi ya halatta a yi harama jidda ko bai halatta ba da wannan zaman banza da aka yi inda an wayar da kan mutane kowa ya yi ya sawo zanna ne na harama a faɗa ma jirage duk jirage a faɗa musu in sun kai su haɗi sai a yi ba a huta da wannan rikici ba wanda bai ƙarewa har abada to Allah ya shirye shi mu to yana yake shi na ce wa inna ma yumar kawai ana umarnin mai hajji ko umra ne an yi hurima shi harama min almiqati daga miqati duk wanda zai aikin hajji ko umra to shi harama a miƙati wa miƙatu ahli sham miƙatin mutanen sham syria wa misira da masar egypt wal maghrib da morocco ko ku a ce yammacin duniya nan duk mun shigo abinda an inda an miƙatin su juhufa wurin da ake kira juhufa yanzu yana cikin bahar maliya fa in maru bil madina amma in mutanen wannan yanki na yammacin duniya sun shuɗe a madina in ya zanda sun ka shiga jirgi to da an ka ɗauke su da sakutu ba a tsaya ko ina ba sai madina madina sun ka fara zuwa tunda akwai lokaci kafin a fara aikin hajji kaga sai a ta ita madina babu aikin hajji ko guda da aka yi madina ziyara ɗaya aka yi ka ziyarci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama ka ziyarci masallacin annabi ka ziyarci mutanen baki'a ka ziyarci shuhada wa Odin, ka ziyarci masallacin Quba su ne wuraren da aka ziyara masjidul qiblataini da sab'u masajid wannan yawan bude ido na akai ba cikin ziyara ta ibada wata shekara ina jin tusa zan mun tayi aikin haji mutane ya bi da goran yau sai an ka dauke mu ana zuwa ziyara sai an ka zo wani wuri ko masjidul qiblataini na to akwai shike-shike nan hakan ga ni kan akwai dan kiyosu nan an shi mineral ne ya zama ni na yana sha sun ka tai wurin ya wace ya wace sai wata mace bai raba tattau mallan nan ina ne nace gadi nace ya gadi na nace a to baki gari gashi kishi to mina na in ba gadi na ba gadi nace ta wada ta yaji to yanzu har inda yanzu ziyara ta faɗi da har inda aka gurza ƙura'anai maɗa ba a king fahad inda aka gurza ƙur'anai da inda fadama dabinai take akwai wata fadama ta dabinai ina jin ita hukumar ta yi ta to yawan duk suna cikin wuraren da aka siya saboda rashin aikin yi magani to ya ce fa'in maru in su mutanen wannan yanki na yammacin duniya sun shuɗe bil madina ta a madina in ya zan madina sun ka tafi to da madina za su yi wa makka fal abdallu lahum abinda an mafifici gare su an yi hudu musu yi harrama min miƙati ahli har daga miƙatin mutanen Madina ina ne miƙatin mutanen Madina min Zulhulaifa a Zulhulaifa yanzu mun sami miƙati biyu ko abin ga Juhufa na mutanen yamma Zulhulaifa na mutanen Madina wa miƙatu ahli al-Iraq kaga duk ya sauki eh in kun ka tashi da nan sai akai ku Madina dai in kun kai madina ku tun da har gobe ba a bar rikici game da game da harama jidda ba kun babu wanda za a yi ba a yi ta ba tun da jirgi bai tsaya ba kun ba ku sawo zannan harama ba balle ku jirgi ya iso a abin ga don haka nan jidda sannan ba ka fara isa makka kuma da tuwahin gida dole sai da harama don haka to ina za ka harama jidda shi yasa suka kira irin mallan jafar ya ce umra yan jidda shi jafar gaba ɗaya bai yadda da harama da jidda ba a cikin wanda kyamace to amma ya za a yi kuma ba a yi ta batun da to ina za su in dai ba madina an haka ku ba to kaga abin da ya kamata da tashin harko sai a ɗauki alhazai a kai su madina in sun kama ziyarcin ziyarcinsu da sallah masallaci annabi an ka ɗauko sai su taho zulhulaifa sai su yi harrama su kaga babu wani cece ku ce sai su yi makka ina fatar kun fahimta to shi ku abin da ka sa waɗanda sun ka taimakarce babu lokacin zuwa madina sai bayan aikin hajji su ko kaga da jidda sai a kwashe su a yi makka da su kaga sai su yi harama su yan jidda to to ina yake wa miqatu ahlil iraq miqatin mutanen iraki iraki ina take ga madina iraki yanzu mun ji da da syria da masar da magarib kaga su yammacin madina suke ko mutanen yamma kenan mutanen yammaci sai su yi daga juhufa mutanen madina su yi zulhulaifa to mutanen iraki an ka ce miƙatin su za tu irkin wani wuri da ake kira za tu irkin asalin za tu irkin dutsi ne sai ya koma ƙauye to nan ne annabi ya samu su iraki gabas take ga ga Madina gabashin Madina take Iraki kaga ya shafi ya shafi Basara ya shafi Iran da sauran masu kama da su Ma, ma'ana mutanen yankin gabas gabashin Madina to su ko inda an miƙatin su wurin da ake kira zatu irkin wa ahlul Yemen mutanen Yemen su kuma Yemen su ko inda an miƙatin su ya lamlam yemen ita ku wajen ina take ga madina hmm? ita ku kudu take ga madina kaga mutanen yemen da waɗanda a wannan yanki su ko wurin da ake kira ya lamlam nan ne miƙatinsu wa ahli najadin mutanen najadu su ko arewaci inda an miƙatinsu min ƙarnin wurin da ake kira karnul manazil shi na an miƙatansu kaga da duk waɗanda za su hitowa da wannan yanki nasu shi kenan yanzu annabi ya kasa duniya gida hudu waɗanda za su hitowa da yamma waɗanda za su hitowa da gabas waɗanda za su hitowa da kudu waɗanda za su hitowa da arewa to duk ga wurin da an miƙatansu to wanda ya zangaren su ya fi kusa ga makka miƙaci na can baya sai ya koma can ya yi harama an ka ce a'a duk wanda garinsu ya wuce miƙati tsakanin da makka to nan garinsu na an miƙati sai ya harama da garinsu ɗaya ya iso makka sannan duk cikin miƙatocin ga kowane miƙati marhala biyu a tsakani ne da makka in bancin zulhulaifa miƙatin muta shi ya fi kowane tsawo shi wajen marhala goma a tsakani ne da makka amma sauransu duk kusa-kusa suke wa mammara duk wanda ya shuɗe min ha'ula'i da cikin waɗannan mutanen waɗannan yankokoka ko iraki ko yemen ko najadu ko ko mutanen magarib duk wanda ya shuɗe da mutanen waɗannan wuraren da an ka samu miƙaci bil madina ya shuɗe a madina ya zan madina ya fara tafiya to fa wajibun alaihi wajibi ne a kai nai ɗazu ya ce fal abdalu lahum an yi huri mumin miƙacin ahaliha ko to yanzu ya cire abdalu yace fa wajibun alai wajibi ne akai ne an yi hurma shi ya harama min dhulhulaifa a miƙatin mutane duk wanda cikin su ya tafi madina to abinda wajibi ne ya harama miƙatin mutanen ba a cewa kuma sai ya koma can miƙatin garin su domin la ya ta'adda ba zai tsallake miƙatin mutanen Madina ila miƙatin lau zuwa ga miƙatin sa bai ce sai ya koma miƙatin da annabi ya sa musu ina fatar kun fahimta wai hurimul hajju alhajju mai hajji wane ne alhajju wanda a can yanzu yana durmai da aikin hajjin shine mai hajji bayan ka kare ka tahi da hajji shi yasa albani ya ce bid'a ce kiran mutum alhaji alhaji muhammadu alhaji abubakar alhaji wani bid'a ce kamar yadda musafaha da hannu biyu ba a ganin in kana gira mutum sai ka sa hannu biyu musafaha da hannu biyu shi ma bid'a ce in ji albani da hannu guda aka musafa ko mi girin mutum hannu guda za ka bashi koyi musashi amma haɗa hannu biyu rin musafaha bid'a ce haka kiran wani alhaji alhaji muhammadu kai na bahilla ce da ce kiro ya ce to ko dai baka so na zo hajji ya ce wai da Allah ya hankuri na mance alaji kiro ya koma na biyu ya koma na uku an ka ce alaji ya ce annabi judai ji sau uku kuma ya za alhaji ya yanzu yana na alhaji kaga ɗan ƙarfi annabi eh to wai hurimul hajji mai hajji yana harama ne awil mu'tamir ko mai umra suna harama ne bi ithli salati faridatin ƙarshen sallah farilla aw nafilatin ko ta nafila yaushe ake harama bayan an yi sallah shi yasa ai an kai sabani yaushe annabi ya harama wasu sun ka ci yana ƙari sallah ya yi harama wasu sun ka ci a sai da ya hito da masallaci ya hau taguwa ta yadda ya daita a kanta ya yi harama wasu sun ka ce bayan ya hau taguwa sai da ya ƙara ba gaba akwai tudu na wani wuri da ake kira eh bai da to sai da ya taka tudu na ya harama ya nuna duk ya yi harama ko ina to wanda ya ji a can ya ba da shaida wanda ya ji na ya ba da shaida wanda ya ji a can ya ba da kowa daidai yake ina fatar kun fahimta to kai da baka wannan tsaye-tsayen to iyaka in ka zo miƙati to sai ka yi haramarka wata shekara da mun ka tahi an ka samu kwamitin aikin hajji nan sa kudin ajin tusalan annayan ne to da madina ina tare da amirul hajji da tawaga amirul hajji sai ni ka ana an ce an ka ce to da an yi sallah az-zuhur sai a shirya sai mu bar gari a yau makan ce to to kayan ayi sallah az-zuhur sai ni yi wanka sai nisa zanna na na harama mun ka taimaka masallaci mun kai sallah azhur mun ka dawo sai amiru na dauko jikata na taho ne zanni da zanna na na sai ka san a al'adanci sai an tai can miƙati sannan ayi wanka sannan ayi a sa zanna harama sai amiru alhaji iska malla ya halatta nace ai shi as-sunna yace to wallahi ni dama ni wankan nan da aka yi can mura ya kasa ni nace ya abin ka nan ne an kasa zannan ka sai wani ce mai ranka ya ce wala ka biye mai wai kai ya biye mai kuma jahili da ha sai ce ban gani da kai da shi an mallami sai ta ɗaya wanka ne ya samu zanda da yana ya ce mallam mu ta yi ce wanda wai jahili ka jaka a biye mini wato batacce nake kenan ko shi an bisa shari'a shi ne bai karanta komi ba to shi a addinin mu yau shi a addinin mu ina magana ta aka wa ko ba kan wannan jahili zai ce wa ko ba kan wannan shikenan jahili yau magana ta ta haita mallami tasiri musamman kuma in babbana yace wala kai raka wala ka kabe mai yace ban ga da kai da shi an mallami ba mallami da kaka ka in biye mai sai ta daya wanka ya sa zanna ne har ma ya jawo ka yace mallam mutahi ni ce wannan ka shi as sunna a tara duk mallaman da a cikin garin Madina ɗan akwai mallamin da ka cewa sai da annabi ya zo miƙati ya sa zanna harama ni na ce babu dan nan gida ya sa zanna ne na harama da ya zo harama ɗaya ya miƙati ya wuce kaka mun ka runƙaƙa an ka yi ta haya kana kawo da ko mallamin ma haka zai cewa tunda su ba saba da haka nan ba addinin an al'ada al'ada an gaba addini na biyu duk abin da kaga sun yi to wanda ya daidai da al'adar su ta duk abin da ya saba ma al'adar su to yan hadisi miliyan gare ka aya dubu hadisi miliyan suna waci da su al'adar nan ba su barin ta to ga ba addini na akai ba to mu tafi na yake to yace wa yuhrimul hajj aw al mu'tamir mai hajji ko mai umra suna yin harama ne bi ithri salati faridatin bayan karshen sallar farilla aw nafilatin ko nafila in an kai sallah to na aka yin nafila in lokacin sallar farilla ne in sun kai sallar farilla ana karewa sai ayi harama in lokacin nafila ne ana karewa sai ayi nafila wanda ya ga dama kuma ya bari sai ya yi sallah ya hito ya hau mota ta an tadda mota ana batun tashi sai ya harama kaga ya yi koyi da nassin da ya ce annabi sai da yadda ya daita akan taguwa ta wani kuma ya bari sai motar ma ta ƙara ba gaba ta ɗan fara tahiya sannan ya yi harama fukullun hasanun fukullun sunnatun kowane sunna ne ya ƙulu sai ya ce labbaik allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la duk aikin ibada na duniya akwai wanda aka wa labbaik allahumma labbaik in bacin haji ko umra to madalla to kaga mai risala sai ya fara gabatar sai ya fara gabatar da talbiya ko yace wayan wi ma arada bayan yayi labbaik allahumma labbaika wayan wi sai yayi niyyar ma arada abinda ya nuyi min hajjin haji au umratin ko umra sannan sai yayi harama kaga talbiya kenan dangane da wagga magana ta mai risala talbiya zai fara gabatarsuwa sannan sai shi harama sai ya ce labbaik allahumma hajjan ko labbaik allahumma umratan ko labbaik allahumma hajjan wa umratan dama shi a harama to wagga magana da mai risala ka tana dalili ko ba ta da tana dalili sosai shekarun jan mun karanto da cikin abu dawuda sai dai shi hadisin da a cikin abu dawuda abin da ya ce sai da annabi ya fara yin tasbihi da takabiri sannan sai ya yi harama hadisi na cikin abu dawuda to kaga ya nuna ko ka yi tasbihin ko takabiri da hamdallah da sauransu sannan ka yi harama ko ko ka yi talbiya sannan ka yi harama don haka daidai wa magana take ina hata kun fahimta wani in ya gani zai ce a harama aka yi sannan a yi talbiya da jin mutum na labbaika Allahumma labbaika ya nuna ya fara aikin hajji ko umra madalla don duk duniya ba wani aikin ibadar da aka wa labbaika Allahumma labbaika sai hajji ko umra madalla amen wayumaru duk wanda ya zo maka kan ya gama kallo don ni babu abin da yabban mamaki illa ɗakin gada haka ta dauranta yau ga ka gashi ka taɓa shi ma in kana so ɗakin ka yi ta daurantawa ka yi daidai da sa kompas da komi da yake amfani da kompas mai nuna alƙibla bida'a ne mai nuna haƙiƙanin inda ka'aba take bida'a ne wanda an ka azama ya fuskanci ainihin ka'aba wanda ga shiga ta yana ganinta shi an ka azama ya fuskanci ta amma wanda bai ganinta ko da cikin garin makka hake in baka ganinta to ba aza jihar da take ɗaya an ka ce ka fuskanta don haka ai kompas mai nuna haƙiƙanin yan take wannan bid'a ne hadisi ya tabbata tsakanin gabas da yamma alƙibla ne ba haka yace ba to me ma'anar tsakanin gabas da yamma alƙibla madina ya faɗe ta makka ina take ga madina Hmm? makka ina take ga madina kudu kudu take ga madina makka tana nan ko kamar yanzu a ce a ce ina ina wani gari annan gumi gumi can an makka ba wajen gumi take ba eh madalla to gumi an makka misali ko zuru bari mu ce zuru don ta shahara bisa ga gumi a ce zuru an makka misali ko to kaga nan ba nan za mu huskanta ba kudu madalla to maimakon ka tsaya ina take sai in kana ganin ɗakin na zuru nan zaka amma in ba gani nai to jihar ɗai to kaga nan kudu kaga gabas na nan yamma na nan ko to sai annabi ya ce ma bainal mashriqi wal maghribi qiblatun abinda a tsakanin gabas da yamma alqibla ne me a tsakanin gabas da yamma wanga jiha ta kudu duk inda ka fuskanta yayi duk alƙibla ne kaga ba wanda ya azama sai ka fuskanci ainihin inda ka'aba take sai in ga ta kana gani wannan kam bai halatta ha kuskure mata bahilla ce yace an kai ƙarshen sallah yi ko ina mutu ya ga dama fuskanta ya kai yaga wasu su yi gabas wasu yamma wasu kudu ya ce to yanzu an kai ƙarshen sallah ko yanzu ba sai mutu ya fuskanci gabas ko ina fuskanta akai kaji ga ka ga ka'aba yanzu babu wani dauranta da za ka yi ga ka ga ta directly ka huskance ta akwai daɗi in nawa ka biya duk wahalar da kai airport da wanda kai nan airport din Sokoto da wanda kai airport din Jidda sanda suna tursasa mutane kasu mutanen Najeriya an kai sai ayi awa shidda ba a damu da su ba awoyi zayyawa mutane su yi tawa bayan ku ana yi musu awo ko saboda mi saboda an san ku criminal kuke don haka za a bakku awoyin da duk koda kun haɗu wani abu za ku tuce shi nan airport zai bayyana shi a hikimar wallahi sai ku zo a kyale ku da kasan tumaki ko kalaba a ce muku mutanen pakistan su taho a yi musu awo su wuce wasu bayan ku ha mutanen ina su taho a yi ta musu ku ga kuna an aje ku sai kun ga labai ta kun sha sanyi a ba ku ruwa ku sha duk abin da ka ciyo ka tai kai tutu ne ko ka don ka kutai musu da mugun abu cikin ƙasa kuma duk da haka ba su cerewa sai an tahi da abu aji eh ɗan najeriya ko ina an san shi tare eh gaji ta Allah ya shirya da mu ta mu tafi to shi an ma'ana eh manya ne kwarai ko musamman ga shari duk abin da ya shafi shari to sa dan Najeriya gaba yanzu lokacin da ana amfani da telefon landline kayan ayyuwar ga wayar hannu landline ba kati aka saye ba to dan Najeriya ni har gobe ina tunanin ina ya samu wannan ilimi in ka sau kati ta landline kasa in ta kare sa ta ɗaya cikin firij ta kwana in kasa cikin firij ta kwana ka koma sa za ta yi aiki ina ya karanto haka nan sanda ana awon da telefon landline kasan kati aka saya mai kati haka kama haka kati ne take sai ka sa to da kuɗi sun ƙare shi kenan sai ya ƙet ya tsaya to in ka cire katin in baka da sai ka cire kai su haka take ka sauwata to wanda adda dubara sai ya ɗauka in kana da firista ɗaya cikin firista kwana gobe da kasa za ta yi aiki ɗan Najeriya. To irin waɗanga ilimin muka ina son ka samu su, baiwata ta Allah. Duk wani security da ka sani ɗan Najeriya na bitin ɗine, duk security da ka sani duniya ɗan Najeriya na bitin ɗine. Yasa ba su wargi da, airport ɗin kuwa ba su wargi da ɗan Najeriya. Mm, to ka gani. In dai sheri na, to sun iya shi. Alheri ya yi musu ƙaranci. To, wayumaru ana umarnin an yagta sila shi wanda zai yi harama, shi wanka inda al'irami lokacin harama. Ƙabla an yi hurima gabanin shi ya harama, kaga wanka gabanin ya harama mustahabbi ne, an so yin wanka. in za ka sa zannan harama sai ka yi wankanka shi kenan sai ka sa zannan ka na harama in ka zo miƙati harama ɗaya za ka yi sai ka wuce waya ta jarrada yana tuɓewa min makitar thiyabi daga ɗunkakkin tuhahi duk tuhahin da an ka ɗunka irin taggo jallabiya riga wando sai ya tuɓe daga gare su waya su ta habbu lahu sai ya sami sai ya ɗaura zane ya laga zane wannan ga maza kenan amma su mata su ci gaba da sa tuwahin su ta gani ga aikin hajji nan ba mata ka ɗaura zane ba to sai an ka da zane ga maza yasa in ka yadda zanen ka ya kubce da dashi kenan wani jagora alhazai an ta an yi ran da za a bar mina wasu mata ashe an hita an yi jiha ko da yadda sai an ka ce ai ga wasu mata su ba su yaji ko iya yi faɗa ku taso mu tafi in ka taurin gwama tso zane ne ya faɗi duk mata na abbe da shi zanin da yake ɗaure shi sai ya faɗi alhaji zanin duk Allah ku taho mu shi bai san zane ne ya faɗi ba shi ko wani irin yanzu ga mina kasan tun da sahi aka ɗauka alhazai mata ana kai su arafa to irin yanzu an jera dogayen motoci an cika da mata to maza marasa hankuli sai su haucan sama tun da yanzu babu kaya inda aka aza kaya sai su zauna sai a to suna hawa can dai an kace motar ta cika kwarai wani ya taka kenan sai wata tsabibiya sai ta rike hijabi ne ga haccan sama ha yana yunkurawa sai hijabin ya kucce sai ga can sama tsirara wata hikima ɗaya ta ta Allah a ce a sa zane eh bahillacin ɗaya ka sa guntun wando na ga bahillacin da ya ce wala an kai an kai ya cire guntun ya ce wallahi cikin wanga taro ne ka zama da zai ce wallahi lalura ga ana yanta da ni a yan ba a yi a bari wallahi ban cire guntun wando na cikin wanga taro zane na yawaɗi kaji eh ka ɗaura zane ka laga guda wa yumaru ana umarnin an yakta sala shi wanka inda al-ihrami lokacin harama qabla an yuhrama gabanin shi harama wanka domin harama mustahabbi ne hakan ga wanka domin shiga makka mustahabbi ne kaga sanda ana tahiya ƙasa ko bisa abin hawa amma yantun da mota ta kun ba kai ɗaya na fitowa ka tsaya kai wanka in zaka shiga makka na haraman na ya isa To, wasu ma suna ganin wan ba na ibada ba ne annabi ya tun da kaga ai bisa raƙon ma ake da jakkai da dawaki ko wasu ƙasa, kaga an yi jiga-jiga, an yi jinaja ko da an ka isa, don haka an ka tsaya a rage zufa. To, yadda ake cikin mota mai AC. Hmm? To, kaga. To, wa yustahabbu ina yake waya tajarrada kuma yana tubewa shi mai harrama min makhit athiyabi daga dunkakken duk tuwayen da anka dunka sai ya cire su sai ya sa zane ya daura zane ya yafa guda gaba ɗaya zai lullubawa ba a barin ka fada guda waje sai an isa makka in za a fara dawafi to nan zai hankadewa bakka fada guda ana ƙara dawafin nan kuma na kudumi shikenan kuma sai ya lulluba kana nan lullube ba a koma barin ka fada waje kuma har a ƙara aikin hajji amma za a ga hamman lammai sun ɗauke an baka haɗa na wannan rashin sani to to ina yake wa yustahabbu lahu ana so gare shi an yaktasila shi wanka li dukhul makka domin shiga makka bayan yayi wanka domin harrama can miƙati kuma in zai shiga makka yayi wanka duk annabi yayi wala yazal amma duk mustahabbai ne don haka in ka basu baka yi laifi ba wala ya zalu ba zai gushe bayu labbi shi mai harama yana talbiya labbaika Allahumma labbaika dubura salawati bayan salloli na farilla da na nafila wa inda kulli sharafin hakan ga kowane tudu in za a hawan tudu ayi talbiya wa inda mulaqatir rifaqi haka gwan haduwa da ayari jam'in rufqun ko eh jam'un rufqatun he jam'i na rufqatun waha suna ula'ika rafiƙa ayari abokan tafiya mahaya to hakan ga inda duk za a haɗuwa da ayari kuma na alhazzai duk dai a yi ta talbiya kaga an so ma'ana an so yawaita talbiya walaysa alaihi kathratul ilhahi kathratul ilhahi yawan nacewa bi zalika da talbiya walaysa alaihi bai zama akai ne ba cewa an kai kai tayi kai tayi babu yankewa ba tabuli ya dan yanke a tsaya a dan hira amma kuma a sake dawo mata fa'iza da kalla makka za a ci gaba da talbiya har ya shiga makka to in ya shiga makka amsaka ana talbiya sai ya kame daga talbiya sai a samu wani ambaton Allah a kama yi hatta ya dufa har ya yi dawafi waya tsaye ya sa'ayi in ya ƙara dawafi da sa'ayi sun mai awidu hasan nan ya dawo mata ita talbiyar sai a ci gaba da yi hatta ta zula shamsu har sai zai ci gaba da talbiya har sai rana ta gushe min yau mai arafa ta ga yana arafa ga ra'ayin wasu talbiya na karewa da zarar rana ta faɗi rana arfa ‘yan an ƙari tsayewa arfa amma shekarun jin mun karanto hadisi manzon Allah bai bar talbiya ba sai da ya ta jiha jamratul aqaba sahiyar sallah kenan kuma shi an mafi inganci waya ruha ya maraito ila musallaha zuwa wurin sallarta kenan lokacin da rana ta yi zawali ba ta faɗi ba ta yi zawali lokacin da kaga sai rana ta yi zawali ranar arfa sai a ta yi a yi jami'in azuhur da la'asar filan arfa ko sannan a fara tsayewa arfa to da zaran rana ta yi zawali ga ra'ayin wasu talbiya ta ƙare sai a cigaba da ambaton Allah amma wannan kuskure ne ba za a bar talbiya ba sai sahiyar sallah an zo jihar jihar shedan jamratul aqaba na farko to sannan talbiya ta ƙare kuma sai wani hajji to sai mu tsaya nan ko to wa yustahabbu ana son an yadkhula makka in zai shiga makka ya shiga makka min kada'ith thaniya ta kofar da ake kira kada'ith thaniya allati bi ala makka wadda annan bisa tudun makka wa idza kharaja in zai fita da makka kharaja min kudan ya fita daga kofar kudan ita ko ƙasa take ga makka to wannan duk in ya samu dama haka annabi ya yi to yanzu annabi da ya hito da madina ana haɗa shi da wanda ya hito da yamma mashigarsu na zama guda to ka gani wa in lam yaf'al in bai aikata fil wajhain ga huskokin ga biyu ba ga shiga bai shiga ta kada ithaniya ba ga hita bai hita ta kudan ba fala haraja babu laifi akai ne qala imam malik ya ce fa idza dakhala don ga littafin malikiya da dukkan ji qala to qala malikun kenan imam malik ya ce don shi an marji'i gare su fa idza dakhala makka imam malik ya ce in mutun ya shiga makka falle ya dukulil masjidil harama to kada ya tai masauki yayi koyi da manzon Allah abu na farko da shigar ka makka sai ka tasamma masallaci eh to ya shiga masallaci mai alfarma wa mustahsanun abu ne makyautaci an ya dukula in zai shiga masallaci ya shiga min babi bani sheba ta kofar da ake kira kofar bani sheba yanzu an canza mata suna an sa mata babu salam babu salam ko? Mm. eh babu salam yanzu babu salam ake kiranta sai ya shiga ta babu salam to mu zai tsaya nan mm. sai mu tafi yastalim alhajar al-aswad ko to ma dallatu Allah ya kai mana rai jibi yasa kaga shi mai risala ga sallah da haji bai kawo farilloli da sunnoni da mustahabbai ba a'a siffa su ya kawo haka yawa sallah ai to haka kaji hajji bai ce abu kaza an ce hajji yana da farilloli yana da rukunai yana da wajibatu yana da kaza to shi a'a shi siffar yadda ake yi na ya kawo na kuma yadda ya tabbata to Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya sa muna albarka ga abin da mun ka karanta to madalla madalla to yanzu don Allah ko karatun ga da muka yi don Allah da wanda ya yi shi da wanda bai yi shi ba suna zama ɗai to shi yasa kaga shedan na ta samu ku nauyi ga zuwa makaranta babu abin da bai so kamar yaga ana zuwa mu don duk inda asiri ne yake za a tona shi akalla sai ka zan ala basiratin ga abin da haka yi mm yasa Allah ya ce hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun wa'anda sun ka sani suna zama daidai da wa'anda ba su sani ba to to cikin an karanta haka ga an kwashe to ina ga wanda bai ki karanta wat babu wanda za a yi a zo makaranta a karanta ba haƙon hana da wani abu ba ko wata baƙuwar kalma ta larabci da baka sani ba ko wani hukunci da baka sani ba kaga duk ƙari na to kullum kana samun ƙari ga addininka da kuma ga rayuwarka ta duniya ana wayar da ma da kanka shi yasa shaidan bai so shi yasa Allah ya umarci annabi wa qur rabbi zidni ilma kace ya ubangiji ka ƙara mini ilimi hmm? ko nan duniya da mai ilimin boko da jahili suna zama ɗai to yana ga in ka haɗa bokun da addinin kuma kaga nurin ala nurin ka zan komi za ka yi na duniya ka ala basiratin na addini ala basiratin haka ya kamata amma kuma in ya zan boko ɗaya na babu addini shi ma akwai matsala Allah ya shirye shi mu ya bamu ilimi mai yawa mai albarka samu ilimin mu albarka tsare mu daga ilimin da baya da amfani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk